وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau nau ne kwanan wata sha na? taib sha shida ko sha biyar sha shida ga watan rajab shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da da biyu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta 2021 meladiya muna darasi na nawa nam? casa'in daidai? darasi na casa'in daidai a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar zadul ma'ad na shekhu da'awatul islamiyya muhammad bin abdul wahab rahimahullahu ta'ala um, kamar yadda aka sani a yau insha Allah ta'ala za mu tashi sabon fasali faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fil jihadi wal ghazawat fasalin da yake magana akan shiriyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dangane da jihadi da kuma yaƙuƙuka na musulunci malam yake cewa lamma kana al jihadu zirwatu sanamil islam wa manazilu ahlihi a'la al manazil fil jannati كما لهم الرفعة في الدنيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على أنوائه كلها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان وكانت ساعته وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد ولهذا كان أعظم العاملين عند الله قدرا وأمره تعالى, تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال فلا تطئ الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهذه سورة مكية أمره فيها بالجهاد بالبيان وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالهجة وهو أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والما والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون قدرا ابن القيم الله مسرى ما يكتشوا شرير من ذنب الله صلى الله عليه وآله وسلم دنغني دا جهادي شيني شي جهادي شيني توزو na musulunci shine kuma kubba tasa zirwat sanamil islam shine peak shine abin da yake sama gabaki daya kuma matsayin ko guraren zama na masu jihadi saboda Allah to shine matsayin da ko gidan da yafi kowane gida girma a gidan aljanna babu wani aiki mai wahala kuma da ake samun babban lada da babban matsayi a kansa ranar tashin alkiyama irin jihadi shi yasa manazilu ahlihi a'lal manazili fil jannati matsayi ko wuraren zama na masu jihadi shine mafi girman matsayi a gidan aljanna kamar yadda kuma yace kama lahumur rifa'atu fid dunya su ne dai suke da ɗaukaka kuma a duniya Allah ya ba su ɗaukaka ya ba su matsayi saboda sun tsaya wa kalmar Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin masu jihadi gaba ɗaya kana fi zirwatil uliya minhu shine yake mataki na sama madaukaki ba wanda yafi annabi sallallahu alaihi wasallama iya jihadi ba wanda ya kai shi matsayi a cikin masu jihadi gaba ɗaya dan ku ba wanda ya jihadi irin nasa ta dalilin jihadinsa ne ni da kai muka zama musulmi a yau da mu da iyayenmu da kakanninmu da tattabakunanmu har duniya ta tashi wannan bawan Allah ya yi aiki ya aiki kwarai da gaske shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya sanya shi annabi din sallallahu alaihi wasallama yana azirwatul ulya minhu yana can madaukakiyan wato ƙarshe wastaula ala anwa'ihi kulliha yayi rinjaye yayi fifiko akan nau'i nau'i na dukkan jihadi din da zamu zo mu yi bayanin su kashi kashi insha Allah fajahada fillahi haqqa jihadihi bil qalbi wal jinan annabi yayi jihadi saboda Allah haƙiƙanin jihadin sa yayi da zuciyarsa akwai jihadi na zuciya ya kyamaci abin kyama da zuciya yaƙi da ainihin wato gaɓon jikinsa ga baki ɗaya kuma ya yi da'awa ya yi bayani duk jihadi ne wannan akwai abin da za ka yi shi da zuciya akwai abin da za ka yi shi da gangan jiki da gaɓai akwai wanda za ka yi shi da ainihin da'awa karantar da mutane shi ma jihadi ne so ya kamata mutane su yi wa jihadi kyakkyawan fahimta kuntata tunani ne mutum ya dauka cewa in an ce jihadi ana nufin a dauki makami a yaki wani wannan gajeren tunani ne a'a akwai wanda annabi yayi da zuciyarsa akwai wanda yayi da gaban jikinsa akwai wanda yayi na da'awa akwai na bayani bayani kyakkyawan bayani mai gamsarwa ka tashi mutum daga barna ka dora shi akan daidai ta hanyar harshen da za ka yi bayani shi ma jihadi ne ba wai sai mutum ya ɗauki makami shi ne jihadi ba su wanda zai je koma daji ya je zauna a daji ya ce yana riƙe da makami shi yana yin jihadi shi kaɗai yake jihadi to kenan bai fahimci ma'anar haƙiƙanin ma'anar jihadi ba akwai wanda suke a dajin akwai wanda suke a gida akwai wanda suke a wurare da yawa su je su isar da kalmar Allah su ma jihadi suke akwai wanda ake yin amfani da saif as-sinan makami kenan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba su akan jihadi akan da'awa akan karantarwa akan ilmantarwa akan sulhu akan isar da sakon Allah duka gaba ɗaya time ɗin annabi yayi wato raba shi dalla dalla dalla akan waɗannan ayyuka na jihadi ibn al-qayyim yace wali hadha kana a'zama al-alamin inda Allah qadra shi yasa manzon Allah yafi kowa matsayi a duniya gabaki daya matsayi dai da daraja da daukaka babu dan adam da mace ta tsuguna ta haife shi kai annabi ba babu shi shi yasa aka ce shine shugaban mujahidai gaba daya to ya kamata duk wani mai tutiya da da'awar jihadi to ya duba irin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i nau'i na jihadin da ya yi shi ba wani bangare kwaya ɗaya ya rike na jihadi ya yi ta yi ba kaji ibn al ya ce lokutansa gaba ɗaya mawqufatun alal jihadi ولهذا كان أعظم العالمين inda الله قدرا yana jihadi amma yana aure yana jihadi amma yana sulhu yana jihadi yana zuwa kasuwa yana jihadi yana ɗaura aure yana jihadi yana tafiya makabarta yana jihadi yana kaza yana jihadi yana rayuwa da mutane ya saurare su ya ji matsalolinsu ya kwantar musu da hankali a matsayinsa na shugaba yana jihadi akan kawo masa larurori na taimakon mutane shi ma jihadi ne ya zo ya ɗauki taimako ya basu ya biya wa wani bashi ya yi wa wani aure ya gaida marar lafiya ya yi kaza shi a zaune yake a cikin mutane yana mu'amala da su kuma yana yi wa Allah aiki sallallahu alaihi wasallam kuma kaga ya ci nasara ba ya mai da hankali ne kurin akan ɗaukan makami ba duk inda kaga annabi ya ɗau makami ya tafi to musulunci aka zo a murƙushe kuma ya tashi don ya nemar wa musulunci 'yanci don ya nuna wa duniya cewa ba musulunci ba addini ne kaskantacce ba yanzu Allah tabaraka wata'ala yayi bayani a cikin suratul tauba dangane da yaƙar mushirkai saboda me za a yaƙe su saboda sun toshe addinin Allah sun hana musulunci ya tafi su suna nasu addinin annabi bai hana su ba amma kuma suka zo suka ce bara a yi musulunci ba in sun samu musulmi su kashe idan wani zai zo gurin annabi su hana in an ce za a yi musulunci a wuraren su ce bara a yi ba usaddun an sabilillah suka hana mutane zuwa masallaci mai alfarma wal masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbaru inda Allah mutane su shiga masallaci mai alfarma a kore su a fitar da su a hana su sallah a hana su ibada amma su kuma su zo ɗakin Allah masallaci mai alfarma su yi tsirara su yi zigitar suna ɗawafi suna zagaye ɗakin Allah da aka a shekara ta tara abubakar radiyallahu anhu shine amirul hajji ya tura sayyidina abu huraira ya ce ka je amina ka gaya musu ranar sallah kada wani mushirki ya sake dawo mana ɗakin ka'aba ya ce zai yi mana dawafi tsirara kada wani mushirki kafiri ya zo ya ce mana zai zo aikin hajji ya mana dawafi tsirara kuma ka gaya musu ba mai shiga aljanna sai mumini Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci a yaƙe su su kafirai ba don komai ba saboda suna yaƙar musulunci shi yasa ma Allah ya ce da su a'in matal kufuri قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق كياكي ودن دا بسي إيماني دا الله با بسي إيماني دا رانا كرش با تو با ما كين إيماني دا الله دا رانا كرش با idan an yi bayani in annabi yayi bayanin hukunce hukuncen Allah sai su ce babu kazantaccen hukunci irin na Allah ba ma wannan ba sisi ta sifanta Allah da mugan sifofi marasa kyau su ta gaya manzan Allah maganganu munanan maganganu kuma su hana a yi musulunci ko su hana musulmi yanci to musulmi kuma sai ya karfi yancinsa da jihadi in aka je aka fafata da su to sai ga an sulhunta sai a dawo a ce to ai kaza ai kaza wasu hana abota wa Allah wurare da yawa ƙasa kuma ta Allah ne da haka Allah umarci manzo Allah ya ce ka je ka yaƙe su sai an bawa almustad'afin masu rauni a ba su yanci an yi lokacin da kafirci yake da ƙarfi a makka kiran sallah ba sa bari ayi wannan ina bayani ne don a gane cewa in an ce ai jihadi a musulunci to galiban inda aka ce a jihadi yanayi ne na kwatar yanci an murkushe addinin ne ko an hana shi ya gudana ko an ci mutuncin addinin ko an hana shi wato wanzuwa a bayan ƙasa sallah musulmi a makka duba girman makka ɗin ana aka haifi annabi da iyayensa sallallahu alaihi wa sallama amma wallahi ba a isa kiran sallah ba ta dalilin jihadin nan musulunci ya samu yanci hatta a inda yake da gata ta dalilin jihadin ya zo kaga ake kiran sallah ake sallah a makka inda an kyale su da sun hana kowa motsi an yi lokacin da manzan Allah sassan sai da suka rufe shi shekara uku a wani sha a wani gida a wani kango da su musulmin da 'ya'yansu da matansu da waye ɗinsu gaba ɗaya shekara uku suna zaune ba fita kasuwa ba zuwa gona ba zuwa ko'ina me laifinsu kawai don sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to kaga wannan kuncin da ake cikin ya za a yi musulmi su kwato kansu in ba sun yi jihadi ba har sai da manzon Allah yana dawo yana addu'a yana Allahumma izzil islam ko a izz hadha ad-din bi ahabbi rajulaini ilaik ka girmama wannan addini da ɗaya daga cikin mazajen da ya fi soyuwa zuwa gare ka da Umar ibn Khattab da Abu Jahal Allah ya karbi addu'ar manzon Allah ya Umar ya musulunta a wata riwayar Imam Ahmad bi ahadil umaraini to kaga wannan duka neman yanci ne a kubutar da musulunci daga tawaya daga tozarta a bawa musulmi dama in ba a takura musulunci ba in ba hana shi ba ba wanda zai ce a yaƙi wani amma lokacin da aka ce za a daga kafirci sama a danne musulunci a hana shi motsi to dole musulmi kuma ya nemi yancinsa ta hanyar da shari'a ta shimfiɗa masa so ashe kaga jihadin akwai sababbai akwai dalili da yawa yanzu ghazwatul khandaq da yasa ake yin sa yakin gwalalo annabi sa sahabbai yayi fa suka zo suka yi ta tono sai da suka kewaye madinan nan da tono dan su bawa kansu kariya saboda ga kafirai sun zo sun tinkare su da su halakar da su burinsu ina za su samu manzon Allah su kashe shi kawai shine burinsu to kagan ba su yi jihadi ba ya za a su kare shi lokacin da aka zo Uhud kafirai ne suka yi gayyafa suka tunkaro Madina za su zo su murkushe musuluncin su murkushe Annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka idan aka zo ma yakin burinsu ina za su kai ga rumfa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake su kammale da shi gaba daya kaga dole musulmi su yi jihadi su kare mutuncin addinin su su waɗannan su ne sababbai kaɗan wanda za mu zo mu yi bayani nan gaba insha Allah ta'ala shi jihadi da kake gani ba zuwa ake da ka kawai a yi shi don ta more ba mutum ya je ya ɗauki makami ya je ta kashe waɗanda ba musulmi ba su ma suna da haƙƙi suna da haƙƙi ba koyaushe ake yi ba sai da wani dalili sai da uzuri sai da sharuɗa sai da ƙa'idoji sai da dokoki ba inda musulunci ya ce mutum bai taba ka ba ka je ka ɗauki makami ka kashe shi ba inda aka faɗa kuma ba inda aka ce a mai da faɗa na ƙabilanci a mai da shi na addini a zo ana faɗar ƙabila ƙabila kawai sai a kama Allahu akbar ana kabbara da an shiga Allahu akbar shikenan an juya abu wasu ma za ka ga watakila faɗa ne na siyasa sai ka je an kama kabbara ko kuma ana so a ɓata sunan musulunci sai a naɗa wa wasu 'yan ta'addar rawani suna kabbara suna kashe mutane sai a ce ga musulmi nan suna kashe mutane duk ba abin da ba a yi a siyasar duniya su ya kamata musulmi su zama wayayyu su san kansu su san su ne kuma su yi bayanin mabadi a ɗansu ina kuka fuskanta ina kuka fara ina kuka ƙare meye manufofin kada wani ya zo ya ari sunan musulunci ya zo ya musulunci illa kamar yadda yanzu ɗin haka yake faruwa sai a je a tafka tsiya a tafka ta'addanci a yi duk abin da za a yi kuma sai kaga an ce ai musulunci ne da musulmai wannan sai zo ya jawo a kuntata wa waɗanda ba san hawa ba ba san sauka ba wa amarahu ta'ala bil jihadi min hina ba'athihi Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya jihadi tun lokacin da Allah ya turo shi fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira kada ka yadda kai da'a makafirai kada ka bi su a san zuciyarsu kada ka bi su akan ra'ayinsu ka yi jihadi da su da wannan alkur'ani jihadi mai girman gaske ibn qayyim yace fa hadi suratun makkiyatun wannan surar fa yar makka ce amarahu fiha bil jihadi bil bayani Allah ya umarci annabi yayi jihadi da bayani anan abin da nake so ku gane kamar yadda na gaya muku fahimta ce mara kyau mutum ya ɗauka kullum in ya ji an ce jihadi jihadi jihadi ana nufin ɗaukan makami a kashe wani yanzu wannan aya ce ta suratul furqan aya ta hamsin da biyu Allah ya ce fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira kar ka yi wa kafirai da'a ka yi musu jihadi da shi da ƙur'ani abinda ake nufi ka yi musu bayanin alkur'ani bayani mai girman gaske sai aka fassara jihadin nan anan ana nufin mai sharhi da bayani ashe malami mai wa'azi mai karantar da mutane mai sharhin shari'a mai yi wa al'umma bayanin Allah ya ce annabi ya ce a bisa hikima da basira da sanin ya kamata ba son zuciya shi ma jihadi yake ba wanda ya ce mujahidi sai wanda ya je daji ya zauna ya rike makami yana kashe mutane shine mai jihadi la ba haka bane kenan kaga musulmi ya kamata a yi wa addini kikkiawan fahimta waɗannan su ne malaman musulunci ibn al-qayyim kaji abin da yace yace wannan ayar fa ta makka ce Allah ya umarci annabi da yayi jihadi jihadin bayani ba wai burin musulunci ne bai yi jihadin bayani ba kawai ya je ya ɗauki matami ya je ta kashe mutane ba shirin annabi ba ne ba ba a yi wa mutane sharhin shari'a ba ba a yi wa mutane bayanin manufar shari'a ba a ɗauki makami a je a ta kashe su wannan baya cikin wato manufofi makasidu a shari'a al-islamiyya shi sa kaga yace fa amarahu wato fiha bil jihadi bil bayani yayi jihadi da bayani وكذلك ابن القيم يرد cewa jihadul munafiqina inma huwa bil hujjati kaji ai munafikai ma an ce ai musu jihadi to menene jihadin munafikai kafa musu hujja a musu bayani akan akan bata suke a kawo musu ayoyi a kawo musu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai musu sharhin shari'a a nuna musu abin da suke kai ba daidai bane wannan bayanin shi ma jihadi ne وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة كجي ابن القيم مالا دفساها يشي وهو أصعب من جهاد الكفار wannan jihadi bil hujja shine yafi wahala sama da yakar kafirai dan wannan yakar kafirai wata kila kawai makami zaka dauka ka tafi ka je ka shiga shikenan amma wannan sai ka yi ilimi sai ka yi karatu sai ka yi bahasi sai ka yi research sai ka yi bincike sai ka gwara dalilai ka ɗauko can ka ɗauko can duk malami idan zai wa mutane bayani dole ne ƙwaƙwalwarsu ta zama tana yawo ɓangarori da dama kafin ya saki hukunci sai ka hana idan kanka bacci ka je ka nemo hujjoji da bayanai don ka gamsar da al'ummarka cewa wannan addinin da ake kiransu zuwa gare shi ne addini na daidai ibn al-qayyim yace wannan bayani na hujja jihadi na kafa hujja wa munafikai wallahi yafi jihadin kafirai wahala amma kaga wani sai ya dauka cewa yana zaune a daji ko yana kaza da sauransu shine mai jihadi shi kadai alhali wanda yake gida yana ta kokarin sharhin shari'a shi yana zaune a cikin mutanen yayi hakuri da su yana ta musu bayani suna ganewa a hankali a hankali a hankali ya fi a ce mutum ya ƙaurace gaba ɗaya tafiya ba su manzo Allah ya ce mumini mai haƙuri da zai zauna da ƴan uwansa mumine wa yasbir ala adahum ya haƙuri akan cutar cutar wasu shine yafi mumini wanda yake lalladhi la yasbiru ala adahum wanda ba zai haƙuri akan cutar wasu ba wa huwa jihadu khawasil ummati kaji jihadi na kafa hujja da bayani dinnan shine jihadin wato keɓantattun al'umma shine khawasul umma na'am dan ku gaskiya ba kowa yake iya yi ba wancan ku duk ato da ya ci dawa ya samu karfi zai iya daukan karfe ya tafi da makami ya tafi ko ba ka bane amma wannan jihadul bayani wal hujjati ba kowa ne ke iya yi a'a khawasul umma ne suke iya yi wa warasatir rusul jihadi na karantarwa jihadi na wa'azantarwa jihadi na fadakarwa wannan aiki ne na magada manzannin Allah da annabawa wal qa'imuna bihi afradun fil alami waɗanda suke yin sa kaɗan ne a cikin duniya shine wal qa'imuna bihi afradun fil alam ɗaiɗai ku ne wal mu'awinuna alaihi haka kuma masu taimakon wannan jihadin su ma kaɗan ne wa in kanu humul aqallina su kaɗan ne adadan amma fahimul a'azamuna qadra su ne masu girman matsayi a duniya haka anan gurin a takaice ibn al-qayyim ya nuna mana cewa a wannan paragraph da muka karanta kwata kwata kaga bai maka ma jihadin makami ba Allah ya aiko manzon Allah amarahu bil jihadi min hina tun lokacin da Allah ya turo shi ya ce jihadi ashe jihadin yayi bayani ashe jihadin ya kafa mutane hujja ashe jihadin ya gamsar da su ya convincing mutane kullun abinda malamai suke faɗa shine malami da yake karantar da mutane hamilu shari'a sharihu shari'a mubayyin shari'a dole ya zama mutum ne yake da sifofi kamar haka na farko dai ba yanda za a yi in ma jihadin za ka yi ka tau ba ba makami ai ba tanadi to wannan jihadin na hujja na bayani shi ma ba a yinsa sai da tanadi sai an yi bincike sai an yi karatu sai an nutsu sai an yi haƙuri fafatawa da munafuki kafin ka dawo da shi kan hanya kar ka ɗauka kana shan ruwan sanyi za ka iya dawo da shi sai ce dole sai ka san me kake yi kuma dole sai kana da jari da za ka iya gamsar da shi da shi wajibi ne ga waɗanda suka ɗauki nauyin yi wa mutane sharhin shari'a to su ba wa shari'an nan hakkinta na yin bincike da karatu Allah ya hore masha Allah akwai littattafai ana ta rubuce-rubuce ana ta wallafe-wallafe to lallai masu karantarwa to wajibi ne su yi ƙoƙari su zama sun amfana da rubuce-rubuce suna yin bincike ƙoƙarin su haskaka wa mutane shari'an nan su gane shari'an nan dalla-dalla wannan kuma yana da nuna mana ashe ana iya rayuwa da munafukai munafiki waye munafiki wanda zai nuna maka a ido kuna tare da shi ɗari bisa ɗari amma a zuciya baka da maki irinsa mugu kenan shi munafiki wanda kafiri a kansa ka san me shi kafiri aslan daman kana ganinsa ka san ba naka bane abokin gabanka ne baya san ka amma babu mai illa mai saran kafa mai kifarwa irin munafiki malam kana zaune da shi ka sake masa akan iyalinka ka sake masa akan kasuwancinka ka sake masa akan hulɗar da kuke ka sake masa akan yan uwantaka ya ka saki jiki da shi amma wallahi ba masoyinka bane ya gama shigarka ne ya gama karantarka sai ya gama gane ka sai maka duka kwab ɗaya duk inda kaga an yi wa wani illa an masa kaza an masa kaza to ka tabbatar akwai tasirin munafukai to shi yasa kullum mutum ya rinka roƙon Allah ya bashi mutanen kwarai da zai mu'amala da su yana daga cikin ibtila'i da zaka iya gamuwa da shi a rayuwarka Allah ya jarrabe ka ya zama baka samu mutanen kirki da kake mu'amala da su kana tare da su ba to zaka wahala ana iya samun mutum a karan kansa shi mutumin kirki ne amma Allah ya jarrabe shi da waɗanda yake tare da su kuma mutanen banza ne to wannan taufiq ne min Allah Allah ya mai da kai kai din ka zama na kwarai sannan kuma wuzara ɗinka waziranka na kusa da kai su zamanto mutanen kirki waɗanda suke ta ya'muruna ka bil khair suna umartan ka da alkhairi kuma suna hana ka akan mummuna ba wanda ya kamata ya fahimci wannan bayanin irin shugabanni da jagorori duk mutumin da ya zama shugaban al'umma to ya kamata ya zama ya ninka tunaninsa memory ɗinsa ya rinka ninka tunanin ya gane waye nasa waye ba nasa ba waye tun da kana tare da shi da babu da ba daɗi ya sani yana tare da kai karka yadda ka bari na kusa da kai su mamaye ka su ne kaɗai tunaninka no ba daidai ba ne ya kamata ka zama kana da wani wakilci na waje a cikin wannan al'ummar da kake jagoranta idan mutum ya zama yana mulki kullun na gindinsa da suke raka shi su ne za su ce mar ayi kar ayi su za su ce masa me ake a gari ko ba ayi ya karbi wannan ya yadda to ina tabbatar maka ba zai succeeding a cikin mulkinsa ba amma mai mulki da yake succeeding shine wanda yake da idanu yana da ido a can yana da ido a can sai ku yi tsammanin kun gama shirya masa kun bashi labari kun bashi rahoto kun yi kaza ashe shi kuma ya samo nasa rahoton daban ba irin naku ba dan akwai bitana na kusa da mutum allati ta'muruhu bisharri na kusa da kai ne amma wallahi za su rinka umartanka da sharri ne karka taba tsammanin din na kusa da kai na kirki ne duk wanda yake tsammanin duk wanda yake jikinsa duk na kusa da kai gaba ɗaya ɗari bisa ɗari din na kirki ne kai ana ka lissafin to kana da kanka ka ɗauka zai iya yiwa akwai wanda yake wakili ne turo shi aka yi ɗauki wani saƙo a gunka akwai wanda shi kuma ya za a in kai nufin kirki ya lalata kirkin a nan zai nuna yana tare da kai amma in an koma wallahi shi zai je ya la'ance ka ya zage ka ya bata ka to kaga a matsayinka na shugaba jagora ya kamata ka sani kana da wasu kunnuwa da za ka rinka jin kukan talakawanka mutum ya zauna jarida ma sai wacce aka bugo aka kawo masa jaridar da ake sayarwa a kasuwa ba ita za a bugo a kawo maka bayan labai saboda ai an san kai ba za ka je danja ka saya ba an iya samun kuɗi a jikinka a tsotsi kuɗi a jikinka a sa a buga maka wata jarida daban in sa alkhabar in ya inganta wannan magana da ake faɗa kaga ai dakilewar ta isa ko a zauna baka san me ke faruwa ba kawai ka ce wane wane shi zai gaya ma na kusa da kai din nan da yake tsoron ka shine zai gaya maka su talakawa suna kukan su daban kai kuma kana kana wani bayanin naka daban in ka zo kana bayanin ma sai a nuna ma ashe kai baka ma san me ke faruwa ba ma wannan ya nuna kana da rauni a cikin tsarin shugabancinka wannan ya kamata mu gane wallahi tun daga tun daga headmaster makaranta da principal din makaranta da shugaban jami'a da kansila da ciyaman na local government da gwamna da sanata da minista da duk wani shugaba da ka sani wallahi yana buƙatar na kusa da shi ya san suwaye na kusa da shi kuma ya musu karatun tanutu kuma wani lokacin za ka yi wato can you can you can even crack the protocols din protocol din kai cracking din sa ka tsallaka ka je ka shiga wani abu don ka gane me ake yi haka ake yi kada a ce a kaza kaza ake no no no ai kai shugaba ne ai kana da ai kana da damun maki da yawa sai ka sai ka tsallaka sai a ji tsundum ka ji ka shiga wani wani guri kana neman bayani nan ne zaka gane hakikanin me yake faruwa amma ana kuka ana cikin wahala ana cikin yunwa ana cikin matsi kai kuma ana ce maka ai abu yayi kyau mutane suna ta maka addu'a ana jin daɗi ana abin nan ko a sa wani ya je ma wani abu a zuwa tura maka baka san hakikanin abin da ke faruwa ba an je wani ya je wani shugaban wata jiha ya je yana wucewa a wani guri ana ana ana zagi ana ba ma yi sai sai wani ya ce wani ranka dai kaji suna cewa muna yi muna yi suke yi ya waɗannan ce ai masoya ne ai alhali ihu suke daga can suna Allah ya isa shi kuma na kusa da shi yana ce ai masoya ne ai Allah ganar da mu ai gaskiya mutumin da yake sallah bai kamata kwakwalwarsa ta zama ake fa ba ai karka yadda ko principal din makaranta ne karka yadda sai abin da HODs ɗinka na makaranta suke ma ya zama kana da wakilci a cikin prepaid na makaranta wata ran kurin a ganka kana hira da mai gadin makaranta za ka samu sirri a wajen mai gadi abinda na barna da ake maka a makaranta za ka samu labari cikin sauƙi haka ake yi shi yasa duk shugaban da ya san me yake yi wallahi yakan ɓadda kama ka ganshi yana zagaya ko aiki da ya bayar na kwangila baya yadda ya karbi sakon cewa ai aiki yayi a dauko hoto a bashi baya yadda ko a buga mai a jarida a bashi ko a dai picturing kawai a kawo masa baya yadda zuwa yake kwabe riga sai canja kayan sai canja mota ya canja direba kudin sai ya shiga gari yadda kowa yake shiga gari da kansa karfe goma sha biyu karfe sha ɗaya na dare karfe kaza zai tafi ya zazzagaya ko wata ran bayan asubahi kowa bai tashi ba ya zazzagaya ya je ga gadan nan da ya biya an yi ta hanyar nan an yi ko ba yi ba ba wai kawai a zo a bashi a takarda ya sa hannu su je su ja biliyoyin kuɗin su ba no da kansa yake zuwa yana dubawa da haka zai zo ya kwamintin ya ce wannan aikin da aka yi ban yarda da shi ba ko da ku an kawo mai a takarda an ce an yi an gama nawa ne ake zuwa a ce muku an gama kaza ku biya kuɗi ku sa hannu kuma wallahi tallahi ko tifa ɗaya ba a kai ba ba yi ana yi abin da ya kashe mu a ƙasar mu kenan yi yana zaune ina lila kujera ta AC yana buga ni kaza kaza sauransu na saki kuɗin al'umma hakki na mutane an saki biliyoyi kaza na aiki kaza da sauransu an ce maka an yi an je an ɗauko maka hoton wani guri an abin nan sauransu an ɗauko hoton wata ma'aikata an goge rubutun an saka wannan abin da ke so shikenan ka ɗauki kuɗi ka bayar sai wata rana ka je zagaye sai ka je ka ga filin gurin a banza gashi nan ba abin da aka yi ba abin da ba a yi a ƙasar nan sun ƙware matsiyata malam marasa kishi waɗanda suke maƙiya al'umma na'am wanda kawai kishin aljihunsu ne a gabansu sun ƙware da irin waɗannan abubuwa kuma ko ɗan ƙaramin abu ne ana iya yi maka shi wallahi ba daidai ba ko da kwalbati ne kuwa sau nawa ake zuwa aje a ɗauko hoton wani tsohon kwalbati da ya fi shi kansa ɗan kwangilar ya fi shi a shekare a ɗauko shi a masa fenti sai aje a ce yalla baya gashi na an yi aiki mai inganci yi sau nawa ake zuwa a samu makaranta ginanniya da wani ya gina ta wataƙila ta wani attajiri ne ya gina kawai a ɗauko hoton aje a sa mata suna a sa federal government of nigeria jihar kaza kawai sai aje a baka a maka bidiyo kana yabawa kana rattafa hannu alshi- alhali ta wani ne aka ɗauko hoto aka kama saboda mai baka bibiya ka ce aiki ya maka yawa kuma wannan ɗin shi ne aikinka ai duk wani mitin mitin ɗin nan da mitin da waye mitin waye ka dakatar da shi wata rana ka fita towa kana ɗan zagayawa kuma karka yadda ka zagaya an san kana zagayawa kawai a ɓoye ya yi kyau muna addu'a ba za mu sa- ba za mu gushe ba ba za mu daina don so muke a samar da gyara a ƙasa gwamnan maiduguri Profesa zulum muna masa addu'a yana irin waɗannan abubuwan da asuba za ka ga ya fita ya tafi firamare school ko ya abu nan sauransu ma'aikatu da haka sun gyara zaman su sosai yana yi wanda kowa ya sani wannan a fili me yasa sauran ba za su yi ba bibiyar ma'aikata bibiyar aiki mun sha gani ana nuna mana ya ɗauki ƙusa ya ya buga akan titi kwalta ya gani kuɗin da ya bayar biliyoyin kuɗin da ya bayar na jiharsa ya gani aikin ya yi ko bai yi ba ya sa a ɗauki hoto ya koma ya samu ɗan kwangilar ya buɗe mai wuta ya ce bai yi ba ba zan karɓi wannan aikin ba dole sai an yi mai aiki mai inganci yanzu me ya ragu da shi in banda matsayi da addu'a da muke masa kai ma an kana so mai maka addu'a ka rinka yi mu gani a ƙasa sai ka ga mun samu jin daɗi mun samu sauƙi sai ga ana son ka soyayyar da za a maka wallahi tafi kuɗin da za ka raba mutane na yi wannan bayani wata rana wani ya bugo mun waya "Eh, wannan ai akwai wasu me yasa su ba za a faɗe su mace to wanda muka gani muka faɗa ko ba haka bane ba wanda muka gani muka faɗa wanda muka gani muka faɗa ko kai ba kai abin kirki ba kuma kana bakin ciki dan an yabo wanda yayi kai ba kai ba kuma kana bakin ciki dan an yabo wani wanda yayi ai kai ma sai kai ai sai a yabe ka sai a addu'a Allah ya taimake su duk mutanen kirki muna musu addu'a Allah ya tsaya musu Allah ya taimaka musu Allah ya raba su sharri masu sharri Allah ya raba su da makirci masu makirci ya Allah ya Allah wannan ƙasa ta mu ka sama mana shugabanni masu kishin al'umma su masu kishin ƙasar su masu tausayi masu jin kai masu sanin ya kamata amma wallahi malam Allah ya mana ni'imomi da yawa a Najeriya da wallahi al'azim inda mun samu tsari mai kyau da sai mun fi sai mun fi ƙasashe da yawa jin daɗi dan muna da abubuwan da da yawa ƙasashe ba su da shi da yawa ina gaya muku arziki ne da mu na fitar hankali amma muna buƙatar maintenance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so idan kun fahimce ni a wannan sakon gaba ɗaya da ibn al-qayyim ya kawo mana ya nuna mana sinfin irin jihadin da manzon Allah yake yi bayani da sharhi na shari'a shi ma jihadi ne mu je gaba ko walamma kana من أفضل الجهاد قول الحق كاغني مع شدة المعارض مثل أن يتكلم به عند من يخاف سطوته كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر وكان له صلى الله عليه وسلم من ذلك أكمله وأتمه ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد النفس كما قال المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله كان جهاد النفس على جهاد العدو في خارج في الخارج واصله مقدما مالن yake cewa yayin da yin jihadi walamma kana min afdalil jihadi mafi falalar jihadi a cikin matakai matakai na jihadi ko nau'i nau'i nau'i na jihadi afdalul jihadi shine qaulul haqqi da Allah ka ji wannan zancen mafi falalar jihadi shine fadar gaskiya musamman tare da tsananin 'yan adawa shine ma'ashiddatil mu'arizi tsananin mai musanta ka tsananin wanda yake jayayya da kai ka rufe ido ka faɗi gaskiya musamman mutum ya yi magana akan wanda yake jin tsoron zai iya amfani da ƙarfin mulkinsa ko sarautarsa ya tirsasa shi ko ya hukunta shi amma mutum ya shahada ya faɗi gaskiya ya ce wannan shine afdalul jihad a'a ashe karantarwa da daurewa a isar da saƙon gaskiya a yi wa mutane sharhi na gaskiya ba san zuciya wannan shine afdalul jihad shine mafi falala a cikin jihadi su al'umman nan malam kai baka karantar da su ba baka musu bayanin yadda addini yake da shari'a take ba to ya zaka ɗauki makami a kansu ai mutum ya kamata sai ka karantar da shi ka masa bayani ya gane shi sa ibn al-qayyim ya kawo anan yace Allah ya turo da manzon Allah da bayani ولا تطئ فلا تطئ الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا ابن القيم يفسر يقول sharhi da bayani na shari'a wannan shine jihadin to kuma shine afdalul jihad musamman akwai mu'arada wani yana kinka ko wani baya son ka ko wani ba sa son musulunci amma musulmi su fito su yi bayanin gaskiya na shari'ar su dan wanda zai fahimta ya fahimta shi yasa yace shi yasa manzannin Allah da Allah ya aiko su dan dun su yi bayani ne Allah ya turo su yanzu irin manzan Allah cewa ya Allah ya litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim kai wa mutane bayanin abin da aka saukar a kansu to sai zaman to manzannin Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasalam su suka fi kowa samun babban rabo a wannan jihadi na sharhin shari'a da bayani shi manzan Allah kuma shi ya fi samun cikakken ladan jihadin don ba wanda ya kai shi yawan sharhi da bayani na shari'a jihadu ada'ullah yaƙar abokanan gaba na Allah maƙiya Allah kafirai a waje wannan far'an ne ala jihadin nafsi reshe ne ba shi ne asali ba ya aki jihadin abokanan gaba a waje in ji ibn al-qayyim ba ne ba ya ce walamma kana jihadu a ada'illahi fil khariji far'an ala jihadin nafsi yaƙar abokanan gaba a waje ba a cikin musulunci ba wanda suke wajen musulunci ai wannan reshe ne akan jihadun nafs kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin Imam Ahmad da Ibn Hibban da Imam Al-Hakim riwayar Fadala Ibn Ubayd radiyallahu anhu Albani yace hadisi ne sahih manzon Allah yana cewa al-mujahidu man jahada nafsahu fi dhati Allah kaga mujahidi na kwarai kaga dan jihadi na kwarai kaga mafificin jihadi na kwarai shine wanda ya jihadanci ransa ya yaƙi kansa ya yi ƙoƙarin ya kori son zuciya a karan kansa shi me jihadun nafs kame da kanka ma ka zama musulmin kwarai tukuna wanda in an zo awu za ka shiga ka yi ilimi ka san Allah ka san hukuk na shari'a ka samu istiqama akan sallah azumi zakka ibada arkanin islam nan da sauransu ka tabbatar ka gina ranka akan abin da shari'a ta ce to ka yi jihadun nafsi wannan wannan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mujahidi na kwarai to shi yasa abin kam yace jihadun nafsi din nan shi ake gabatar da shi akan jihadul kufari ka yaƙi kanka kai ka ƙoƙarin gyara kanka ka zama salihi na kwarai ka san Allah ka san addinin Allah din ka samu istiqama to sannan kuma sai ka ce zaka tinkari wani yaya za a yi mutumin da yake da kashi a gindinsa yaje yana dukan wani wai kazami ne ya za a yi mutumin da wani sallah ma fa baya yi amma sai ganshi Allahu akbar shi jihadi zashi baya sallah bai san sallar ba ma bai ma san ya ake rukunan sallah abubuwan sallah ba bai sani ba abubuwa asasiyat na shari'a abubuwa na dolin dole na shari'a bai san su ba amma kuma yana kishin yaushe za a je a yi jihadi shi abin da ya fahimta watakila yaren da aka masa bayani akan jihadi shi abin da ya dauka a dau mukami a kashe wani ba haka bane akwai wannan din amma akwai wanda sai an yi shi kafin wancan kuma asali ma me ai abin da ake so ka yi wa mutane bayani su fahimta su gane in sun gamsu sun gane shi kenan ba sai ka wahala ba kaji kaji ba kanka cikin mukhatara ba shi yasa ai annabi ba daga sai ko shi fara jadi ba ko daga ai ko shi fara sai dai ta wa'azi ta karantarwa sannan Allah ya umarce shi an yi masa kafirai sun ta masa rashin kirki sun ta masa kaza sahabbai suna cewa kaza suna cewa kaza ce har yanzu ba umarce ni ba tukunna yana jiran umarnin Allah kaga wannan collectively yana nuna mana akwai bukatan mu gane shari'a din mu fahimci musuluncin in muka gane musulunci yafi komai sauki wallahi ibn al-qayyim yake cewa to wannan kana jihadun nafsi ala jihadul adu fil kharij wa asluhu muqaddama yace fa hadani aduwani qad imtuhina al-abdu bi jihadihima ga makiya guda biyu malam an jarrabi bawa ya yi jihadi a kansu makiyin farko shine ranka zuciyarka makiyi na biyu abokin gabanka ibn al-qayyim yace waɗannan aduwa ne abokanan gaba ne guda biyu an jarrabe mu da mu yake su wa bainahuma aduwwun thalith a tsakanin su akwai makiyi na uku la yumkinuhu jihaduhuma illa bi jihadi ba isa a yaki guda biyun nan ba sai an yaki wannan na ukun na tsakiyan wa huwa waqifun bainahuma yana nan a tsakanin su yusabbitul abda an jihadihima yana nan yana dankarar da bawa shine yusabbitu yana dankarar da bawa yana danne bawa ya hana shi yayi jihadin nan guda biyu ya hana shi yayi jihadun nafsi ya hana shi yayi jihadul aduwi wa huwa shaytanu shine shaytan qala Allah ta'ala inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa ya salam lalle shaytan maki ne a gare ku to ku rike shi a matsayin maki idan kun gane karatun a dunkule a nan paragraf ɗin abin da ibn qayyim yake so ya ce mana akwai abokanan guda gaba guda biyu da aka ce ai jihadi a kansu kowane bawa an jarrabe shi da ya yaƙi waɗannan abokanan gaban guda biyu ko abin da zai yaƙa guda biyu abokin gaba na farko zuciyarka yanzu dan Allah kowane musulmi ne ya yaƙi zuciyarsa yanzu akwai abin da ya halakar da mu yake cutar da mu irin son zuciya hawan nafs to an ɗora maka nauyin ka fara yaƙar zuciyarka ka hana ta son zuciya a cikinmu akwai maƙaryata akwai matsafa akwai masu bid'a akwai masu shirka akwai maciya amana akwai mayaudara akwai maha'inta akwai ‘yan zamba cikin aminci kuma duk mukan zo mu haɗu a masallaci mai sallah kai da karan kanka idan aka barka da zuciyarka kai wa kanka hisabi ka san tukunnan ta maka nisa baka iya fin karfinta ba yanzu dan Allah malam a cikin mu kowanne ne mu ne yafi karfin zuciyarsa sau nawa malam zaka zo ka ga wani abin sha'awa gashi kana son Allah wani abu ya ɗauki hankalinka gashi na sabon Allah ne sai ka ga wuf kafin ka farga ka fada kai wannan abin ko sha'awar duniya ko sha'awar ɗan adam ko neman mulki ko neman matsayi ko neman shuhura ko neman kaza san zuciya ya sa ka fada kai kaza kai kaza ba gashi muna gani ba a fili yanzu mu ya mu a kanmu mu musulmi idan aka bar mu mu kadai a kyale mu a ce gashi nan ku je ku yi ku je ku karata ku je ku yi addinin naku ku ya ku ya ka gani akwai damuwa in fa kai wasa wani lokacin a gidanka fa da kake da mulki kake da iko da kai da matanka da iyalinka fa in kai wasa wallahi ba lalle kanku ya haɗu ba wallahi ana iya juya maka ka je ai ta kulle kulle ana maka yajin aiki a gidanka baka sani ba wallahi yana faruwa wata rana wani ya ga a gidansa abubuwan ba su seti ba haka can ya taba ya ga bai gane ba can ya ta ga yara duk sun cancanta har da ƙanana sai ce a ba za mu wannan rashin hankalin ba yanzu sai ya dawo ce kai ya kira wani ce wai me yake faruwa ne a gidan nan tukunna wani fa mai gidan ne fa da kansa me yake faruwa me yake faruwa a gaya mun kawai me yake faruwa sai yaro ya fara cewa ai baba kai ma kai ka san abin nan ai baba kai ma yanzu abin nan an yi kaza fi sabilillah kaza kaza ce to ai sai ku yi mun bayani abu ne mai sauki wannan sai yayi siyasa ya sauko ƙasa ya nuna ya bi daga baya kuma da ya san yayi ƙarfi sai ya ya makure su wannan malam a gidanka da kai ne mai ciyarwa kai ne mai bada ruwan sha kai ne mai bada wuta kai ne mai bada kaza kai ne mai yin kudin makaranta kudin kitso kai ne mai bayarwa na lalle kai ne mai bayarwa kudin wuta kai ne mai biya wane ne mai biya wallahi tallahi malam zaka iya wayan gari ba a iya daidaitawa tsakanin ku ba wato ba so nake na ce mana ɗari bisa ɗari gaba ɗayan mu sai mun gyara zukatan mu shine za a je a jihadul aduwi ba haka nake nufi ba ina so in nuna mana muna da raunin da muna buƙatar mu fara gyaran zukatanmu a matakin farko imanin ma ya samu gindin zama kafin mu tunkari aduwi za mu yaƙe shi to da yawa daga cikin mutane wasu masu kishi wato sai su banta da jihadun nafsi zuciyarsu tana tsallakawa akan mai jihadul aduwi ibn qayyim yace fa hadani aduwani waɗannan abokanan gaba ne guda biyu da zuciyarka da abokin gaba lalle lalle an jarrabe ka sai ka yaƙe su gabaki ɗaya dole sai ka yaƙi ɗaya ka yaƙi ɗaya yace to akwai na uku ma da duk an manta da shi yana nan shi ma na ukun shi ma dole sai an yaƙe shi kafin a samu nasara ya ce yana nan kuma shi kuma sharrinsa ya ma hana ma a yaƙi ɗayan a yaƙi ɗayan shi kuma shi ma kansa fi so ake a yaƙe shi to kuma ya hana ma a yaƙi waɗancan ballantana ka dawo kansa ka yaƙe shi ya ce wa huwa shaiɗanu shi ne shaiɗani Allah ya ce inna shaitan lakum aduwwan fattakhiduhu aduwa shaiɗan abokin gaba ne akan ku rike shi a matsayin mai abokin gaba to kaga wannan bayanin musulmi suna da buƙatar su fahimce shi shine dai kullum abin da yake faɗa mu san Allah mu san shari'a mu karantar da mutanen mu addini babban jihadi babban da'awa a matakin farko ku fara ba mutanen ku ilimi su san Allah tukunna idan sahabbai da kuka sun je sun yi wannan jihadin sun sun sun tafi sun je sun tinkari abokanan gaba an an kashe su an kashe iyansu an kashe kaza sai da suka samu kyakkyawan foundation sun samu babbar makaranta annabi ya karantar da su aqida ya karantar da su tauhidi ya karantar da su Allah ba su ganin komai a rayuwarsu in ba Allah ba amma ni da kai fa yanzu yanzu a cikin mutum nawa ne yake iya jera sati guda yana iya yin sallar jam'in khamsu salawat dan Allah kowanne ɗaya mu yi wa kansa isabi sati ɗaya cif asuba azahar la'asar magariba isha'i rana ɗaya asuba azahar la'asar magariba isha'i rana biyu ka jera sati biyu cif ka cika ta da juma'a ba ka yi fashin kamsu salawar guda ɗaya ba ba ka makara ba yanzu in na ga dama kuma sai in irga ma cikin salafu sale cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina akwai mutumin da ya ce shekararsa arba'in ba a taɓa ta da ikama a masallacinsu baya nan ba waɗannan su ne kaga in suka je filin jihadin za su yi nasara shekara arba'in akwai wani ma da yake kwajiyar nan nake karantawa wani cikin salaf shi kan cewa shi tun da ya tashi a rayuwarsa cikin taimakon da Allah ya masa tun da ya tashi a rayuwarsa bai taɓa rasa ikama a masallaci ba a duk inda yake ni da kai yaya miyar ya kuwa kawai zaka ci da daddare ka kwanta billahi alazim sai kai kwana uku kana kwanci a gida baka abin da kana gudawa ya aka alaji wallahi gudawa nake da bambanci sabo yayi yawa sabon Allah sabo yanzu waye a cikin mu zai ce zai fita garin ne ya zagaya ya tafi neman abinci ko ya tafi aiki ko ya tafi office ko ya tafi kaza ya je inda zai je ya dawo bai ga sabon Allah idansa ba ba fa a inugu kake ba ba a wani kake ba ba a kure kake ba ba a kaza kake ba a cikin kano kake garin musulunci yau a cikinmu idan muna yin biki a gidajenmu waye zai ce an yi biki a gidajensu ko a unguwarsu har a yi bikin nan a gama bai ga tsiraicin wata mata ba ko matar aure ko yarinya budurwa haba malam muna fada sauran gyara da yawa ban maka magana wato na mutuwar zuciya da lalacewar zuciya da rashin tsoron Allah da rashin ibada ba rashin ibada rashin ibada wani yana gaya wa dan uwansa yace tun da yake bai taba azumin nafila ba wannan abokin sa yake faɗa yake cewa ni dai wallahi kaga shi a duniya bai taba azumin nafila ba tun da yake kuma shi ma fa dan uwa ne ana tare Allah ya gyara halin mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عوده الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته